بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da sha biyu ga watan shawwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da goma ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sittin da tara daga cikin jerin biyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna karatu dangane da darussa da ke cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na ɗaukar shi da aka yi daga makka aka kai shi birnin kudus a matsayin isra'i da kuma ɗaukar shi daga birnin kudus ɗin aka kai shi har zuwa sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a inda muka je mu'jizoji da kuma ayoyi waɗanda suka faru malam yace as-sadisa darasi na shida daga cikin darussan da za mu ɗauka a ƙarƙashin wannan tarihi تضمنت قصة الإسراء العديد من الخوارق وقد سلك البعض في محاولة الرد على منكرها إقامة الدليل على أن ذلك الأمر جار على ناموس الطبيعة المضطردة وأنه مألوف في الخلق معروف وفي الواقع حينما نسلك هذا المسلك نكون قد أخرجنا هذا الأمر عن أن يكون معجزا وأن يكون من خصائص النبوة أنا ما الذي تتبع مسألة نيمي ما تكر مهمنتي ودى بياني أكنت أتكأي تشيني lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gari ya waye ya ce yayi isra'i Allah yayi isra'i da mi'raji da shi a daren jiya kafirai sai suka ƙara cewa suka ƙara ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu daga cikin muminai masu raunin imani ma suka yi rudda suka bar addinin musulunci to a nan abin da nake so ku fahimta a ƙarƙashin wannan darasin shi ne har zuwa yanzu akwai waɗanda ƙwaƙwalwarsu ba ta iya kama cewa a dare ɗaya an yi irin wannan tafiyayya waɗannan daga cikin musulmi akwai imma musulmi masu launin imani imma waɗanda suna danganta kansu zuwa ga musulunci ne amma asalatan munafukai da dama to kaga in ya zama cikin musulmi ana samun munafukai waɗanda suke ƙayyata wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin muminai musulmi akwai masu raunin imani waɗanda suke shakka gashi kaga dan an samu kafiri ya karyata kai tsaye wannan ba abin mamaki ba to amma abin da ke bada mamaki malam anan abin da yake cewa shi an samu wasu malamai waɗanda in suka zo mai da martani da kuma rabbi da ba da ansa ga waɗannan waɗanda suke musu ɗin sai su koma suna cewa to ai wannan abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada labari dangane da isra'i da mi'raji ba wani bakon abu ba ne abu ne wanda yake zai iya faruwa da kowa domin abu ne na ɗabi'a kawai tafiya ce kawai wadda kowa ma zai iya yin ta kuma ba wani abu ba ne saboda haka wannan kawai ba wani dalili ne da zai iya sa a ce haka ɗin ba za ta yi ba a nan abin da malam yake cewa idan ka fara ɗaukar irin wannan salon wajen mai da martani ya ce to a matsayinka na malami ka kama hanyar kuskure domin yanzu kenan zai yi ka iya cewa wanda ya karyata annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce mishi ne ne ka kwantar da hankalinka zuwa da manzanci irin na annabi ba wani abu ne wanda yake da ruwa ba kai ma za ka iya zama manzo shin zai iya ruwa yanzu ya samu daraja da martaba irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yi ba saboda haka ashe cewar isra'i da miraji ba wani sabon abu bane ba wani abin burgewa ba ne ba wani abu ne wanda za a ce ga garaba bai ba don ba sai annabi kaɗai ba kowa ma za ta iya samun shi wannan kuskure ne wajen ba da amsa hatta cikin annabawa da manzanni kamar yadda muka gabatar ba wanda ya taɓa samun wannan darajar wato dan ne za ka yi tunani dan ka gamsar da wani wanda yake kafiri ne ko kuma wanda yake zindiki ne ko munafiki ne yana danganta kanshi a cikin musulmi ko kuma yana danganta kanshi cewa shi ma musulmi ne shi kenan sai ka dawo kana cewa darajar da annabi ya samu ba wata ababa ce wadda za ta faskara kowa ma zai iya samun ta wannan maganar mummunan kuskure Allah maɗaukakin sarki bai taɓa halittar wani cikin bayan shi wanda ya bashi martaba da matsayi irin matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka kokarin gamsar da wanda ya musu wannan matsayin ta hanyar nuna mishi cewa ai wannan matsayin ba a bakin komai bane shi ma wani zai iya samu wannan kuskure ne babu wanda ya taɓa samun matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu kuma wanda zai samu wannan matsayin har duniya ta tashi a cikin mutane ne ko a cikin aljanu a cikin mala'iku ne ko a cikin annabawa a cikin manzanni ne ko a cikin salihai babu wanda ya kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam balle a ce wata daraja wata mu'jiza wani matsayi da ya kai wani zai iya aikin kai a duniya da lahira domin akwai matsayi guda ɗaya a lahira wanda Allah ya tattali bawa guda ɗaya zai ba kuma wannan bawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da daddare ka tashi kana yin nafilkili kana ƙara ibadoji akan ibadojin da sauran jama'a suke yi wannan zai sa Allah ya tashe ka a wani matsayi wanda yake abin yabawa wani matsayi abin girmamawa a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake idan labarin ya gama kiran sallah kaf kai salati da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan kai addu'ar cewa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته wannan addu'ar ma'anarta ita ce ya Allah ubangijin wannan kiran sallah mai cike da albarka ya Allah ubangijin wannan sallah da za a tsayar a yanzu ka bai wa annabi muhammad matsayi da daraja wanda yake ainihin wato ka alƙairanta mishi sannan ka tashe shi a daraja yadda take a bar yabawa a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan matsayin wani matsayi ne guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya yi shi kuma sai ya tabbatar da cewa wani bawa ne nashi kwaya ɗaya zai ba to wannan bawan da Allah zai bai wannan matsayin shine bawan da Allah madaukakin sarki ya fi son shi fiye da kowa a cikin halittu to ka duba me Allah ya ce mishi a Qur'ani da daddare ta shi ka rinka yin ƙarin ibadoji akan na sauran jama'a haka za ta sa Allah madaukakin sarki ya tashe ka matsayi abin yabawa abin cewa Allah madaukakin sarki a cikin kaddarawar shi ya kaddara duk mun karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da daddare kan tashi yana sallah har kafafun shi sukan kumbura sallallahu alaihi wa sallam har matar shi tana cewa ba za ka tausaya wa kanka da matsayin da Allah madaukakin sarki kai ka soke cewa ba zan zama mai godiya da Allah ba akan wannan matsayi a ƙarƙashin wannan wannan matsayin ba wanda ya cancanta ba wanda ya dace sai annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan addu'ar da muka karanta ji abin da kake cewa ati muhammadan al-wasilata wal fadila ka baiwa muhammad alwasila alwasila wani gida ne wani matsayi ne aljanna ko wal fadila da falala da daraja da daukaka sai ce ne allati allazi wa'adta wanda kai mishi alkawari to ashe ka ga kenan Allah ya wa annabi wannan matsayi alkawarin wannan matsayi wannan dalili ne akan cewa babu wani wanda ya cancanci wannan matsayi sai shi in har kana cewa a ya wannan matsayin ai zai iya yiwa wani ma ya iya samun shi don abu ne ba ya gagari duk wani dan adam ba ne wannan yana nuna ko da kai musulmi ne ko da kai mumini ne to akwai sauran ka game da sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in har kana tunanin wata daraja da annabi yake da ita zai yi wani ya iya samunta to gaskiya duk imanin ka to akwai rauni kuma duk fahimtar ka to akwai kuskure da na ƙasa a cikin fahimtar ka ka kuskure darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaza fahimtar matsayin da Allah madaukakin sarki ya kai shi to sai malam yake cewa tabammana qissatul isal mi'raj kissa dangane da ainihin mi'raji wato labari dangane da mi'raji din nan wanda aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallama daga baitul maqdis aka kai shi ainihin wato can sama tun daga ta ɗaya har ta bakwai wannan kissa ta tattaro al'adida min al-khawariq wato abubuwa masu tarin yawa waɗanda suka saba wa ɗabi'a suka saba wa al'ada وقد سلك البعض في محاولة الرد على منكرها sai aka samu wasu malamai wajen kokarin yin raddi ga waɗannan irin darajoji da irin waɗannan al'amura da manzon Allah ya gani waɗanda sun saba abin da aka saba gani wajen tsayar da dalili ya wajen yi musu raddi iqamatu dalili wajen tsayar musu da hujja sai suka ɗauki wani tafarki ala anna zalika al'amr sai suka nuna cewa ai wannan al'amura da manzon Allah ya je gani a daren mi'raji din nan ai jarin ala namusu tabi'a ai abu ne wanda ya gudana kawai a bisa halitta ta tabi'a al-mutarada wadda aka saba da ita wato abu ne wanda yake duk wanda yake halitta Allah ne cikin mutane shi ma zai iya samun irin wannan abu wannan abu ne da ya gudana a bisa tabi'a wa annahu ma'alufin fil khalqi kuma wannan abu ne wanda aka saba da shi a cikin halittun Allah ma'arufin kuma wanda yake sananne wa fil waqa sai malam yace to amma fa a ƙashin gaskiya hina ma nasluku hadha al maslak yayin da zai zama muna bin irin wannan tafarkin wajen yin irin wannan raddin wato kokarin mu gamsar da wani game da wata mu'jiza ta annabi kuma mu koma muna cewa ai mu'jizar ma ba a bakin komai take ba kowa ma zai iya yin ta to malam yake cewa naqulu naqulu qad akhrajna hadha al-amr an an yakuna mu'jiza to shikenan a wannan lokaci zai zama mun fitar da wannan al'amuran da manzon Allah ya gani mun fitar da su daga kasantuwar su mu'jiza ke dama menene mu'jiza shine gagara ba dai abin da ya gagara to in ka zo kana cewa ai ba wani abu bane kai ma za ka iya yin wannan to me wannan yake nufi kenan abin ya zama ba mu'jiza ba ko kun fahimta jama'a wa an yakuna min khasa'isin nubuwa kuma kenan mun fitar da wannan matsayin da annabi ya kai gare shi mun fitar da shi daga cikin darajojin da suka ce banci annabi shi kadai kenan a halin kuwa wannan isra'i da wannan mi'raji da ayoyin nan da annabi ya gano a saman bakwai da sama ta shida da ta biyar da ta hudu da ta uku da ta biyu da ta ɗaya har ka sake komawa daga ta ɗaya kai ta bakwai kuma waɗannan abubuwan da ya gano baki ɗayansu al'amura ne waɗanda na farko mu'ujiza ce na biyu hisisa ce wato mu'ujiza ce shine ta gagari kowanne ɗan adam ta gagari kowane mala'ika ta gagari kowane aljani ta gagari kowane salihi ta gagari kowane bawan Allah ta gagari kowa cikin halittun Allah har mala'ika jibrilu bai kai ga wannan matsayin ba kaga ya zama mu ya zama mu'jiza to da ya zama mu'jiza kuma sai ya zama me sai ya zama hisisa daraja ce da annabi yake bantu da ita to in ka komo kana cewa ai kuma wannan daraja da mu'jiza abu ne kawai na ɗabi'a wanda za ta iya kaiwa ga kowa to shi kenan ka rubuta darajarta ko kun san cewa lokacin da shadda ta arha talakawa baki ɗaya kowa ma yana iya sa shadda masu kuɗi sai suka daina sa shadda ko ba ku haka haka ne saboda mai kuɗi so yake ya nuna wani speciality yana son ya nuna tufar da ke jikin shi ta musamman ce to ya zo ya sa shadda ta naira dubu talatin an yi irin ta ta naira ɗari bakwai duk da kai da ka sai mata kariya in ta lankaje ta lankaje kenan to amma ran da ka sawo ta tana sabuwa ya sawo tashi tana sabuwa kun ci kasuwa ɗaya kai a ɗari bakwai shi kuma a dubu talatin haka ne ko ba haka ba to lokacin da masu kuɗi suka ga haka sai suka koma suna sanya wasu irin yaduka waɗanda sai ka gan shi wani iri ne yadin ka ma taɓa ganin irin shi ka ga yana da wani kyasbi-kyasbi yana da wani ɗillin-ɗillin yana da wani ma'ana dai so suke su bambanta daga ya ayyuhan nasu ko kun fahimta jama'a idan har ka fahimci wannan kyakkyawan misali me yasa ba za ka fahimci cewa tun da Allah yana nufin ya mai da annabi ya fi kowa dole ne duk abin da Allah ya bai wa kowa to in ya tashi bai wa annabi sai ba shi nashi sai zama daban don dai dole ya zama ya fi kowa ɗin don haka a cikin halittun Allah annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne idan ya kabbarta sallah alƙibla yake kallo kamar ka ce gabas kenan anan amma duk abin da jama'a mamun shi suke yi a baya yana kallon su ba tare da yana da wani ido a baya ba ba tare da akwai wani cctv ko wata digital kamera a baya ba a'a mu'jiza ce da zarar ya kabbata sallah to duk abin da kuke a bayan shi kuma yana ainihin ganin ku saboda dai Allah ya bambance shi daga kowa sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya bambance annabi sallallahu alaihi wa sallama da kowa ana sai ce mukan gane annabi ya bi wani kwararo wani kan street wani kan layi idan muka zo muka wuce muka ji layin gaba ɗaya na ƙanshin turare mun san cewa annabi ya wuce a wannan rana ina alhazan birni da ke madina waɗanda suke sanya turare ɗan goma su yi mixin turare nau'i biyar ya fita da wani irin ƙanshi da ba za ka taɓa samun turare guda ɗaya da irin shi ba duk suna nan a madina amma babu wani alhajin birni ko wani attajiri ko wani mai kuɗi da zai sanya turare ya wuce bayan awa ɗaya a ci gaba da jin ƙanshin turaren a duk madina amma ana sai ce idan suka biyo layi suka ji layin ya bushe da ƙanshin turare sai su ce wa manzon Allah ya bi layi komai nashi sai da Allah ya bambanta mun kawo a cikin tarihin nan lokacin da ainihin suka tafi kiwo da shi da abokin goyon shi da halimatu sa'adiya ke goyon su mala'ikun nan suka zo suka danne shi suka yanka kirjin shi suka ciro zuciya suka yi ayyuka suka yi abubuwa suka wanke shi suka tsabtace shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da halima ta towa abuja ta kama shi lafiya yake ga shi ga shi ga abin da ya faru sai ta firgita da ta firgita ta dawo da shi wurin mahaifiyar shi amina bata damu ba mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai bata damu ba sai ta ce kar ki damu tunda na haife shi haka nake ta ganin abubuwa goma abubuwa ta gani wanda yake babu wata uwa da ta taɓa da labari ta haifi ɗa ɗan yana fitowa daga cikin jikinta sai ta ga haske ya haske gaba ɗaya wannan hasken da ya haske tun daga makka har sai da ya kai ainihin fadojin manya-manyan sarakuna na ƙasa ainihin sham ƙasar siriya shin akwai wanda ya samu wannan daraja a wurin haihuwa babu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taɓa samun jarumi an taɓa samun gwarzo an taɓa samun mai kaifin tunani irin shi ba a taɓa samu ba wannan har baƙaƙen kafirai na duniya sai da suka yi shaida akan haka michael hart michael hart biographer ne historian ne malamin tarihi ne aka samu manya-manyan malaman tarihi waɗanda suka fi kowa karatun tarihi a duniyar nan da ake ciki a wannan zamanin da ake ciki aka ce ana so su bincika tun daga tarihin annabi adamu shine mutum na farko har zuwa wannan zamanin ana so da duk wani mutum da ya shahara a kowane fage a ɗauko tarihin shi a zo a baje a yi bincike a ga da menene ya fi wasu da menene wasu suka fi shi a rinka ana gwadawa ana gwadawa ana gwadawa har zuwa wannan zamanin ana so a gano mutum ɗaya ne wanda ya fi kowa wannan ƙungiya ta masu bincike fa kwamiti ne kafirai ne suka kafa babu musulmi ko ɗaya wannan kwamiti a ciki babu musulmi ko ɗaya wannan kwamitin da suka kafa ba su shawarci musulmin duniya ko ɗaya ba sun suka je suka bincikensu suka yi duk abin da za su yi amma da suka gama bincikensu gaba daya sai shi Michael Hart wanda yake shine team leader wanda yake shine shugaban kwamitin binciken ya ce with all fairness and objectivity da dukkanin adalci da kuma faɗin gaskiya ya ce tare da cewa shi ba musulmi ba ne ya ce but Muhammad is the most influential man in the history of humanity yace dukkan adalci yace bincike ya tabbatar da cewa muhammad din nan shi ne ya fi komi saboda sun fitar da wata criteria ne sun fitar da wata shari'a cewa kafin ma a saka wani a cikin wannan gasar sai in ya cika wannan sharaɗin daga ciki ya zama ya wuce shekara arba'in a duniya ya taɓa yin aure ya zauna da mata ya zauna da 'ya'ya sannan ya zo da wani documented document yana da wani rubutaccen littafi ko wasu takardu waɗanda ya koyar da mutane ya tarbiyyanci mutane bayan shi kuma har aka samu mutanen nan suka yi aiki da wannan karantarwa ta wannan littafin nashi har suka samar da tsari system tsari game da tattali siyasa rayuwa gaba da komai a ƙarƙashin wannan karantarwar da suka ɗauko annabi Musa suka kara a ciki tare da cewa mafi yawancin su Yahudawa ne sun yi imani da annabi Musa sai suka ce an samu matsala domin annabi Musa tun yana da rai mabiyan shi ne suka rinka faɗa da shi suna ainihin kafircewa littafin ina za su yada littafin bayan ba shi don haka sai suka disqualifying kasantuwa annabi Musa ya zama ya fi kowa sai suka ɗauko annabi isa suna ɗaukar annabi isa a sharaɗin farko ma sai suka ce disqualified sai suka ce bai ma cika shekara arba'in ba a duniya sai suka ce bai taɓa yin aure ba bai da 'ya'ya duk wanda suka ɗauko haka sai da suka ɗauko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ga na farko ya wuce shekara arba'in na biyu ya yi aure ya zauna da mata na uku yana da 'ya'ya na hudu yana da document yana da littafi wanda yake wannan littafin suka ce su da kansu sun tabbatar da cewa tun daga sanda ya mutu ya bar littafin har zuwa yau suka ce the document remains intact in its entirety suka ce yana nan keke da keke ba abin da ya ragu ba abin da ya karu tun daga sanda ya bashi suka ce har zuwa yau suka ce kuma littafin nan an kafa gwamnatoci a gabas na musulunci da shi an kafa gwamnatoci a yamma da shi andalus sai da aka kafa gwamnatin musulunci a spain ta yanzu da kake ji spain andalus sai da aka kafa gwamnati sai da ta shekara ɗari biyar haka da aka kada aka yamma ƙasar india ko kuma gabas nan ma sai da aka kafa ainihin gwamnati sai da ta shekara ɗari biyar da littafin waɗannan ba larabawa ba ne asalinsu mutanen andalus ba larabawa ba ne mutanen indiya ba larabawa ba ne amma har suka karanta qur'ani suka samar da gwamnati haɗaɗɗiya don haka sai michael hart ya ce ba yadda za a yi ka je ka buga kawai a intanet in kana neman littafin kuma kana son sai ma'arama ka je ka fito sa da makarantar nan sunan littafin kenan michael hart shine author shine ya rubuta littafin muhammad the most influential man ma'ana cikin halittun Allah da Allah ya na 'ya'yan Adam Muhammad ya fi kowa wannan shahada ta gaskiya ita ce wadda makiya suka yarda da ita ina fata an gane to saboda haka gaskiya darajojin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wallahi sun fi karfin a ce wai kowa zai iya samun su a cikin annabawa ma ba wai cikin gama garin mutane ba saboda haka karka yi kokarin garin gamsar da su wajen su dawo su yadda da waɗannan darajojin sai kuma ka dawo ka daidaita annabi da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce haka malam yace wa tariqatu sahiha an yakuna al-mu'taridu imma mu'minan billahi wa bir risala wa bir rasuli aw yakuna munkiran zalika malam yace ingantacciya hanya wajen mai da martani da duk wanda yake inkarin wata daraja ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a tsaya a dube shi shi wannan da ke inkarin annabi na da daraja kaza in ma dai zama mumini ne wanda yadda da Allah da manzanci da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ji na ɗaya kenan ko dai zama mumini ne amma kuma a faɗi wata daraja ta annabi sai ya musulta aw yakuna munkiran zalika ko kuma ya zama bai yadda da Allah ba bai yadda da manzanci ba bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فإن كان الأول لم يكن علينا أكثر من أن نبين له أن هذا الأمر قد جاء بسند صحيح عن صاحب الرسالة إذا نفرق بشيء المؤمنين المؤمنين هذا شيء من أدري النبي إسرائيل ميراجي sai ce kai wannan abin zai yi kuwa to kan bata lokaci sai mu ce a tun da ya zo da isnadi ingantacce ya tabbata annabi ya faɗi gaskiya shi kenan kai domin mumini bai kuma za ka tsaya kana faɗa mishi ka ce mishi ya gaskata annabi ya in da bai gaskata annabin ba yayi zama mumini ka ce mishi ya gaskata Allah ya in da bai gaskata Allah ba yayi zama mumini a sai dai ka ce mishi kai eh kana musu ne game da haka ta tabbata ko kuwa to ta tabbata idan ko bayan an tabbatar mishi ta tabbata ya karyata to kaga ba mumini ba to kun ji yadda ake wa mumini da yake inkarin wani abu wanda ya tabbata a musulunci sai a ce mishi abin ya tabbata mutum ne ce bai da sallah asuba ba za ka zo kana ce mishi ne ka yi imani da Allah da manzon Allah ba ma mumini ne sai a ce mishi a sallah asuba ta tabbata qur'ani ya ce kaza hadisi ya ce kaza in ya ce shi bai yarda da qur'anin ba bai yarda da hadisi ba to kaga ai ba mumini bane yanzu sai a sai a faro aiki daga farko yanzu kokari za a yi musulunci malam ya ce wa in kana al-akhar in kuwa ɗayan ne shine wanne in kafiri ne yace bai yarda da wata daraja ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba fa huwa ila iqamati ad-dalil ala Allah wa ala rasulih ahwaj minhu ila iqamati ad-dalil ala al-mi'raj wa ma fihi ya fi dacewa in kafiri ne a tsayar mai da hujjoji da za su tabbatar da Allah da hujjojin da za su tabbatar da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi bukata a tabbatar mai da wannan fiye da a tabbatar mai da dalilan cewa mai iraji gaskiya ne yanzu idan kafiri ya ce salatin annabi ƙarya ne sai ka zo ka ce a'a kai saurara bari ka ji qur'ani cewa ya inna allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu a ba haka ake ba za ka jawo mai aya ba sai ka koma farko tukuna yanzu kokarin da za ka yi imani da musuluncin tukuna sannan sai a gamsar da shi game da salati jama'a kun fahimci ka'idar ita ce idan mumini ya yi inkarin abin da ya tabbata sai a yi kokarin tabbatar mai da abin da dalilai idan kafiri ya yi inkarin wani abu na musulunci to shi ba wai za ka koma kana kokarin gamsar da shi game da wannan abin ba ne sai ka kiraye shi zuwa ga asalin addini domin yadda da asalin addini shi ne zai sa a gina mai yadda da wannan abin da yake musu ko kun fahimta jama'a to su waɗannan kafirai abu na farko ita ce mu'jiza annabi suke musu ina son ku gane don haka mu'jiza mafi girma ita ce ne alqur'ani da haka sai suka ce ƙarya ne to yanzu tun da sun ƙaryata alqur'ani babban abu shine a yi ta kokarin jan hankalinsu a kan su gaskata Allah su gaskata sannan kuma cewa ya aiko annabi ne sannan sai su gaskata shi alkur'ani to duk mutumin da yake isra'i ƙarya ne ko mi'raji ƙarya ne idan kafiri ne to sai kai kokarin jan hankalin shi zuwa ga addinin musulunci tukuna amma kan ka ɓata lokacinka wajen kawo mishi bayani dangane da cewa isra'i da mi'raji gaskiya ne saboda bai yarda da asalin addinin ba jama'a kun fahimci wannan da kyau to kaga in mun fahimci wannan da kyau ko wannan sinariyon ya yi daidai da sinariyon najeriya so da dama za a faɗa abu na musulunci a ƙasar nan suka ji kafirai sun fito suna ta hayaniya da kamata ya sai a kira seminar ko a kira workshop ko a kira wata lacca yadda in aka zo babban abin da za a yi magana a kai shi ne asalin a tabbatar musu da gaskiyar addinin musulunci ɗin ne na gaya muku abin da na yi yau kamar shekara hudu ko shekara biyar suka gayyace ni a ci american university da watan azumi zan yi wa ɗalibai ne lacca da ainihin wato abin nan lacca za a yi musu akan azumi to lacca akan azumi sai aka ce president na university zai zo bature ne kafin aka ce ga laccarori za su zo yau ko na yarda na ce sosai ko dan mu zan yarda na lacca ce za a yi da yaran su ne na turanci sannan su ne shugabannin makaranta sannan kuma a musulunci ba hana mu muna wa'azi wani wanda ba musulmi bai zai zauna ya ji da in ahadin min al mushrikin tabaraka fa ajirhu ka ji kai da kake cewa wurin karatu in za ka kai sai wani makwabcin ka yace maka da Allah laccan nan taku da kuke ta asabar da lahadi tunda ba na zuwa ko ina zan biyo ka Allah ya ce ka sawo shi cikin alfarma kai miki wannan tebur din ka riko hannun shi kuma ka kiyaye mutuncin shi ka a zo a wulakanta shi saboda inda jin sakon Allah ba ya ta yaya zai gaskata saboda haka ashe kenan a wannan halin ba ni da dalilin da zan hana su suka zo har wata lantara take cewa to yau dole sai ta sawo hijabi sai ta rufe kanta na ce a sai ta so da zo yadda take haka yanzu muka sa muku dvd da na khalid ya haka yake america ne malami ne yana lacca da turanci za ka ga sun zo sun zo zauna da mini jeans mini skirt kansu ba tie ba ba musulmi ne da za ka sharɗanta musu ta haka amma da zaran an tashi sai ka biya ce who wants to give out his testimony wane ne zai karɓi kalmar shahada wane ne zai shaida cewa there is no god but Allah sai da duka da mutum goma sun daga hannu da an zo an jeranta su yace ku ce la ilaha illallah shi ke na musulunta da su fito sai ci gaba da koya musu addini haka ake to a lokacin da na ga irin waɗannan manya-manyan kafirai amerikawa za su zo su ji wannan lacca nan take sai ne marmari sai na juya lacca ta sai ta zama akan ne akan rukunan musulunci sai na ɗauki azumi sai zama kawai subtitle ne wato ɗan darasi ne a cikin laccar na sharhi akan menene ake nufi da la ilaha illallah me ake nufi da muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ta kawo irin waɗannan na cikaita su da kawo musu website na intanet ga inda za su je su duba ga inda za su je su duba na gaya muku wani malami ne ma da aka kawo shi don ya karantar da harka addini amma ya rikita addini aka kawo shi don nuna karantar da philosophy of religion ne ya hikima addini kawai addini duk ɗaya ne kawai wata hikima ce ta zaunar da mutane lafiya abin da yake professor ne george shi kenan karshe sakamakon wannan lantar jama'a ya tafi yana bai matan shi website tana duba tana duba a ƙarshe matan ta musulunci to abin da muke cewa shine idan kafiri yana musu wani abu da kuka faɗi kamar matsalar gado idan haka za ka yi maganar gado sai ku ji sun ce this is an act of injustice sai ce wannan zalunci ne ya za a ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya uba ya kwanta ya rasu ko uwa ta rasu sai a ɗauki naira dubu ɗari ita sai a bata shi kuma namiji ƙaninta ko wanda sai a ɗauki dubu ɗari biyu a bashi sai su ce wannan zalunci ne to ba bayani za ka zo ka nemi su cewa ba zalunci ba ne ba za ka fahimta ba ka ce addini ne Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi don haka ga yadda imani yake ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sai ka aje matsalar gadon gefe guda don ka kaddara cewa ka gama kawo mai hujjoji kaf ya yarda akan cewa gado din gaskiya ne haka din daidai ne wannan zai amfana da shi ya zama musulmi ranar lahira ya mutu ya yi imani da cewa gado gaskiya ne zai shiga aljanna don haka mutumin da yake musun wata daraja ta annabi idan musulmi ne darajar nan sai ka ce mishi ba ta qur'ani da hadisi ta tabbata idan kafiri ne kuma sai ka aje maganganun da ake akan wannan topic din sai ku koma kuna tattauna akan aslul islam malam yace walaysa min al uslub sahih dan haka ba salo ne wanda yake ingantacce ba an na'ati ala man yunkiru Allah wa yunkiru anbiya'ahu wa kutubahu mu je ga wanda ainihin yake musun Allah yake musun annabawan Allah da littattafan Allah wa muki iba an kusana mu gajiyar da kan da fi sabili itina'ihi yau muna kokarin gamsar da shi bi anna al-mi'raj wa nahwahu lam yakun kharijan anna musul tabi'a muna son mu gamsar da shi akan cewa shi isra'i ko mi'raji da shi da makamantan shi wato bai saba wa ɗabi'a ta dan adam ba kar mu kokarin gamsar da shi akan haka fa inna hadha la yuhaqqiqu natija domin wannan ba zai tabbatar da ainihin sakamako Allah ce muhawilul wusul ilaiha wanda muke kokarin mu kai gare ta sakamakon da muke kokarin mu kai gare shi shine ne ya musulunta dan ya yarda cewa mu iraji gaskiya ne ba zai fashe musulunta ba kuma ina fata an gane wa hiya an nisbita anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manufar da muke kokarin kaiwa ita ce tabbatar da cewa lallai muhammad manzon Allah ne صلى الله عليه وآله وسلم بل نحن نسعى إلى صد الناس عن الإيمان بذلك إما مكي هكا شيكي من توشي متعنيني أكن في إيماني بإن وانا الذي أردمكي لأننا إذا أقنعنا المخالف بمؤمنك جمسر بيان بيساق منا بأن المعراج ليس مما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوبة يا جماعة إذا مكا زونا مكا جمسر بشي kuma fa gamsarwar yau za mu gamsar da shi ne akan cewa shi ne irajin nan ba wai daraja ce wadda take ɗanci annabi kaɗai ba ka ji kuskuren farko muka gamsar da shi ya gamsu cewa karka wannan wannan isra'i da mi'raji kai ma zai iya yiwa gare ka sai ya gamsu eh to tun da shi ma zai iya yiwa gare shi abu ne na ɗabi'a sai ya gamsu haka yanzu wannan tsakani da Allah haka ce aqida isra'i da mi'raji a musulunci cewa abin kowa zai iya yiwa gare shi in kuma kace kana son ka gamsar da shi cewa wannan matsayi ne da annabi kadai yake da shi ya bai yi imani da shi a matsayin annabi ba kaga ashe duk karka wahal da karka wajen wannan kai kokarin gamsar da shi cewa Allah ɗaya ne kuma wannan da ya gani to dan aikin Allah ne bal yakunu zalika lahu wa li ghayrihi hasba nawamis at-tabi'a malam yake cewa kawai wasu da kokarin gamsar da shi da wani shi cewa wannan yana faruwa ne a bisa tsari na ɗabi'a na za'anar ijaza an to in muka yi haka shi ke nan mun cire kuma mu'ujizar da take cikin mi'raji mun cire darajojin da annabi ke da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hal yakunu rasulu rasulan illa bil mu'jizat malam yace manzo yakan zama manzo ne in ba da mu'jizoji ba ko kun fahimta jama'a yanzu aka zo da wani mutum aka tsaye da shi gaban mu nan zai mana lacca sai aka ce wannan profesa ne akan kaza ya yi digiri a jami'a kaza yana da digiri daga jami'a kaza a ƙasa kaza shi ya fara yin digiri a ƙasa kaza shi ya fara shi ya kaza ya kaza ya kaza ba shi ne zai sa mu ga girman shi da girman karatun shi mu girmama abin da ya zo da shi ba to amma aka ce kun gan shi nan profesa ne digirin shi biyar amma fa ba komai bane wannan duk digirin nashi gaba daya ɗaya dai akan shara ɗaya kuma akan cin abinci ne ɗaya kuma akan wanki da guga ne da za ka ce ko ka ce a yankin ba zai ka ce wannan digiri ne ma a kwana biyar zai same shi za ka zauna ma ka saurare shi za ka zauna ka saurare shi saboda haka gaskiya darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya keɓance shi da su na daga cikin mu'jizar duk duniya a yau babu wanda littafin shi yake nan yadda Allah ya saukar da shi sai annabi duk duniya wannan kadai daraja ce na daga cikin wannan duk duniya yau ba annabin da aka san inda kadarin shi yake sai shi mun kawo muku a baya duk wani wanda za a ce an ga kadarin shi a kaza an ga kadarin kaza malamai suka ce ba wanda aka tabbatar da ga inda kadarin shi yake sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duk duniya a yau babu wani wanda bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu har yau ana iya gane waɗannan jikokin shi ne waɗannan tattabakunan shi ne waɗannan zurriya shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi shi da kanshi game da malaman tarihi suka faɗi ya gano cewa safiya matar shi jikanya ce ga annabi haruna to amma a yanzu babu wani wanda zai ce wannan jikan annabi haruna ne amma a yanzu akwai sharifai sharifai na gaskiya ba waɗanda suke faɗa wuta wuta ba ta ce su da wannan rabu da shi wannan wani abu ne daban ana nufin jikokin manzon Allah su ne ashraf har duniya ta tashi ana iya gane su ce wannan jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama alhasani ko alhusaini ko alfatimi ko makamantan haka waɗannan duk darajoji ne da Allah yake bance shi da su a duk duniya a yau annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kadai ne mabiyan shi waɗanda ba yaren shi ba suke jin yaren shi ka duba duk duniya yau dukkan mu nan ba laraba bane amma ba wanda bai iya ko kalma da ta larabci ba dan ka tashi ka ce Allahu akbar yaren annabi sallallahu alaihi wa sallam amma duk wani rabin fada da za a ce maka ya je vatican ya je ya ga kaza ya je sarki kaza duk zaunar da shi ka ce yi min yaren annabi isa gunje in ka ce nuna min littafin annabi isa da yaren annabi isa iya ba to sai a ce how accurate is the message to you yaya ka iya gane cewa saƙon daidai ne gare ka tunda ba ka jin yaran muka yanzu nan wani biya maka dabo dabo ya maka mata duba ko ko ko ko ko ko din mata biya gama maka wayan da yaran su in ka koma ka ji larabci shi kenan zai ka ci duk abin da ya faɗa ma a shekariya ne muna da asalin to annabi kaɗai Allah ya wannan darajar sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kun fahimta jama'a to irin waɗannan darajojin ban aka ce za a lissafo su na annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba a iya kare su to wannan shine darajojin na annabi sallallahu alaihi wa sallama malam ya ce wa tariqatu sahiha an nuqima ad-dalil qabla kulli shay'in ala al-ilah hanya ingantacciya wajen gabatar da tattaunawa ga wanda ba musulmi ba mu tsayar mishi da dalili akan cewa kafin komai ya tabbatar da cewa akwai Allah Allah shi ne mahalicci shi ake bautawa jama'a mun fahimta allazi yaqulu bi shay'in kun fayakun wanda yake cewa abu kasance sai abin ya kasance fa idza ma atarafu bihi idan har irin waɗannan masu musu suka yi furuci da cewa Allah ɗaya ne shi ya halitta shi ake bautawa shi ke da ta cewa lam yajidu mani'an min an yu'minu bid-dini to ba abin da zai hana su su yi imani da addini wa ma ja'a bihi dini kuma babu abin da zai hana su su yi imani da abin da addinin ya zo da shi min umuri na al'amura waɗanda ta haru fi hal'u'u aljabbara waɗanda ainihin wato hankula waɗanda suke gagararrun hankula to suka iya ruɗewa ko suka iya ɗimaucewa daga waɗannan al'amura amma lafiyayyen hankali baya musu duk wani abu da Allah ya aiko annabi da shi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da mu'jizoji ne waɗanda suke nuna wa hankali iyakar shi amma ba wai hankali ya gano cewa waɗannan abubuwan ƙarya ba na fata an gane malam yake cewa wa min dunniha na daga cikin waɗannan abubuwan da Allah ya aiko annabi da su ma alimnahu min tafasil akhbar al-isra'i wal mi'raj abubuwan da muka sani muka koya na labaran isra'i da mi'raji wa ghairiha min al-mu'jizati da ma waɗansu mu'jizojin dukkan matsajojin nan na annabi da muka san su ɗai ɗai bayan ɗaya don na son ku gane cikin malamai akwai waɗanda su da suka tashi rubuce-rubucen su gaba ɗaya sun yi ne akan kawai mu'ujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga zamanin da har zuwa yanzu a farkon karatun littafin nan mun faɗi irin waɗannan tafai akwai wani babi wanda za mu zo jama'a za mu magana akan hasa'isul mustafa sallallahu alaihi wa sallam darajojin da manzon Allah kadai ya kadaici da su mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wa sallam mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci ne zamu zo maka da bayanin littattafai waɗanda manya-manyan malamai suka rubuta irin su al-Imam al-Baihaqi dalail ad-dunya mujalladi bakwai al-Imam Abu Nu'aym ga su nan duk sun rubuta littattafai suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama na da darajoji darajoji da babu wanda ya taba samun irin su kuma babu wanda zai taba samun irin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai taba samun irin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma duk wanda ya karyata wata mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah madaukakin sarki ya wulakanta shi a kullum nakan yi muku maganar wannan babban kafiri wanda ya tarihi a yadda yake cewa tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Montagram Watts ina fata an gane da shi yake cewa Muhammad at Mecca wannan kafirin a wannan zamanin babu shedanin kafiri irin shi ya mutu da dadewa don wannan tsohon littafi ne amma a wannan zamani ne aka rubuta shi ga shi Oxford University sai suka buga shi da ke ainihin wato London tun 1952 1952 yanzu shekara nau kenan shekara 60 da ɗaya kenan a zahiri ko ko shekara haka ko 59 59 ya daɗe da rubuta shi tun 1952 to wannan kafirin jama'a ya baza guba ya ya ya duk wani bangare kamar da nake faɗi a karatun jiya duk wani bangare na rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda shi mugun kafiri wato kafiri ma akwai wanda yake yana da dan sassauci to shi mugu don haka shi gaba ɗaya bai kalli annabi ko ina ya yabe shi ba amma za mu zo wani karatu a cikin wannan babu inda za mu ɗauko muku irin yabo da kafirai suka rinka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma shi wannan kafirin ba wani bangare na rayuwar annabi da ya yaba komai sai da ya cuta tun daga haihuwar annabi sallallahu alaihi to wannan kasur gulin kafiri ne abin da muke roƙon Allah ya Allah maɗaukakin sarki kai ne mai kowa da komai kai ne mai iyawa ya Allah kai ne mai wuta kai ne mai aljanna Allah ka ƙara balbalar kabari akan kabarin wannan ainihin wato babban kafiri amma kamar yadda muke faɗa mana kullum malamai fa ba su gane shi ba amma kun san hadari idan ka shiga jami'ar Ahmad Bello yanzu ko ka shiga jami'ar biyu ke da ke kano bayar ko ɗan kodiyo ko ina ne islamic studies za ka je ka samu dangane da tarihin musulunci da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka ga ana references da littattafan waɗannan kafiran dan haka sai ka ga mutum ya je ya karanta islamic studies wani lokacin sai ka ga ya zo muku da wani irin birkitaccen tunani sai ka kasa gane ya aka yi haka jami'ar mu da ke da kafin ta zama jami'a ya kusan shekara talatin da ta wuce karamar makaranta ce wadda take ainihin wato abin nan mene ne modibu adama college ana karatun musulunci a ciki lokacin da ta zama jami'a kimiyya da fasaha ne sai aka cire darussan musulunci akwai lokacin da wani librarian ya kira ni ya nuna min na ce kaga wasu littattafai sun fi guda ɗaya ne littattafan na turanci ne manya-manya yace kaga waɗannan littattafai to waɗannan littattafai na makarantar nan ne a ba da ake karatun musulunci wallahi jama'a duk littattafan sai da na bincike su ɗaya bayan ɗaya don na kan zo in yi ne ba wai na karance su ba a wance na karance su sai da na rinka bincike su wannan wane ne rubuta wannan wane ne rubuta dukkan su na kafirai ne gaba ɗaya waɗannan littattafan su ne suke zama reference books da islamic studies ai muna cikin hadari ai ai bai ai yahudawa sun yi sharri jama'a to amma fa a wannan zamanin Allah ya taimake mu da zakakuran malamai da suka ta rubuce rubuce da turanci ake ta fassarawa amma sai ka je ka waɗannan da ta kwanci suke karanta abu yanzu dai ga bookshop na wani bawan Allah ya buɗe a nan Jigawa House a Kaduna a ƙasar Arewa House. Da'awa kana ko daru tauhidi ka je ka ga littattafai ne ingantattu na musulunci da harshen turanci. To shi ne za ka je ka karanta ka ga yadda al'amarin musulunci yake da harshen turanci gaskiya da gaskiya shi. Amma kun ga waɗannan irin littattafai to suna da haɗari dole a ci gaba da musulunci bayani a kansu. domin in kai kana ganin cewa an daɗe da rubuta su su ne waɗannan turawan suke zuwa suna kawowa faculty na islamic studies haka suke yi sai su je jami'a sai suke sun kawo taimakon da tafai na addinin musulunci kyauta sai a duba sai a zuba su a library sai ka ji an ce kyauta aka kawo su har sai su haɗa su ba ku kwamfuta su ba ku printer su ba ku kaza sai ga kuɗin intanet da za su biya maka na shekara biyu don dai ku karɓi waɗannan littattafan saboda sun san kuka karɓa bayan shekara biyar za a ji malaman ƙasar suna hujja da irin waɗannan littattafan domin shekara biyar da ta wuce su ne ɗalibai aka kai wa kyauta suka karanta ran da suka zama malamai waɗannan littattafan su ne abin karatunsu wannan yana daga cikin makircinsu kamar da na gaya mana malamai da su ƙasa a gwiwa ba ta ga wani malami mai suna ainihin wato محمد ماهر علي ko محمد ماهر علي da shi ke siratul nabi wato tarihin annabi and the orientalist tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma irin yadda yahudawa suka rinka ke ce ku ce a kai ga shi a ƙasa sai ke cewa special reference to the writings of William Moore U.S. Machiavelli and Montgomery Watts yace amma wannan tarihin na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tarihin annabi amma kuma yana yana duba waɗannan kafirai guda uku waɗanda suke rubuce rubuce akan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kawo wannan a ƙarshe wanda ya rubuta Muhammad at Makka sa'annan kamar yadda aka sani akwai wata zakakurar baiwa Allah ba amerikiya ce Allah ya mata haske a imanin ta ta musulunta a hannun malamin ta Abul A'la al-Mawdudi Allah ya gafarta musu ga shi Maryam Jamila da Yahudiya ce da Yahudiya America ce ga shi ta rubuta Islam and Orientalism addinin musulunci da kuma makirkin da kafirai suke mishi a cikin sai da ta faɗi cewa matakin farko da ake koya musu tun suna ƙanana shine ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa inna lillahi wa inna ilaihi ita kalmar kanta ba ta da daɗin faɗi ƙin manzon Allah ba ta da daɗin faɗi a kenan malaman islamiyya da malamai masu makarantu 'yan firamare nasiru wane ne wane ne wajibi ne ya zama a cikin curriculum a cikin syllabus akwai wasu darussa akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubuwan da kake ji ana faɗi ta nawa wasa sai da Maryam Jamila take duk an yi musu suna yan kana sa zuwa hada musu walima da fati mai daɗi ga kiɗa ga abinci suna cin naman kaza sai wani mutum ya zo da baƙaƙen kaya da baƙaƙen rawani ya nuna da fuska ya zo ya kwakwaɗe su ya kifar da wannan fati ɗin ya kashe rediyon ya kore su farko za su fita a guje ko su da kuma wani mutum gashi nan ya taho kuma da fararen kaya mutumin kirki yana cewa ya ya ce wani mijin mutum ne sai gushi a guje sai ce to kun ga wannan ito to Muhammadu to wannan Muhammadu daga sai kuke abin nan fa eh wanda makarantar mijin ya ga irin wannan shigantaka za a shafa muku bakin dawayi da safe a wafa ba hu aksin heaven halar dubai min bayan danka koya muku addu'a kullum kuna kiran jaki ina fata an gani to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine aka samu wani malami shi ma kuma ya sake zama gashi miracles of the messenger peace be upon him presented by Dar es Salaam Research Division madaba Dar es Salaam da ke Riyadh wanda suke gare shi a Jidda kamar da na sha faɗi su ne yanzu suke ligi su ne suke jagorancin duniyar musulunci wajen buga littattafan musulunci da harshen turanci waɗannan littattafan kam ka ji ikon Allah duk inda ake samun su a duniya in ka je Kaduna wurin riba da gashi nan sunan mai shagon ke ko babu littafi in ya rubuta nan da kwana bakwai duk inda littafin yake za a kawo maka shi kira ka yan boko sai a je a siya tun da dama an saba siyan littafin injiniyarin naira dubu ashirin dubu hamsin dubu kaza to wannan na kaunar manzon Allah ne wanda in ka karanta za ka ji imanin ka ya haske kana kaunar fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga shi wani bawan Allah shi ma aidul qarni ya rubuta littafi Muhammad ka annaka tarahu International Islamic Publication House suka fassara shi Muhammad as if you can see him ga shi duk waɗannan tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sa'an nan kuma ku je ku buga wannan shahararren website da kullum muke faɗi sultan.org www.sultan.org sultan.org ka je duk abin da kake nema nan kuma za ka samu game da resources ɗin musulunci insha Allah da harshen turanci musamman amma bangaren larabci ne duk akwai a wannan wuri lallai ne jama'a a tashi a wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hidima saboda manzon Allah shine farin jakadan Allah shi ne mutumin da in ka rike hanyar shi har kiyama ta tashi ba za ta tsuke ba ba za ta bauɗe ba babu gargada ba inda za ta fito maka sai a ina sai a aljanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam السابع مالا يتي درس المذكر لما علم كفار قريش بخبر آه الإسراء يا عند كافر قريش واسكت بلابار الإسراء أي محمد يا تفيا دجا مكة ya je birnin kudu ya je kaza ya je kaza kanu baina musaffiqin wa baina wadi'in yadahu ala ra'sihi musta'jiban lil kadhib za'am wannan ya koma yana tafi yana tafi hannu haka wannan tafi na menene na mamaki ne wani kuma ya tsora hannu a ka saboda ne yana mamakin wai irin wannan ƙarya da a cewar shi wai annabi yake yi subhanallahi amma ban na son kusan mutanen makaɗin nan su ne fa a jiya da shekaran jiya suke ce mishi mai gaskiya amma kuma ya gashi ya kawo abu suke ƙarya ne daga nan za ka gane duk yadda kafiri yake da sassauci akan musulunci ana nan za a kai yadda za a raba gari ba ga wasu suke cewa annabi mutumin kirki saboda aminci da amana in mutum dattijo yana da ajiyar kuɗi da zai bari 'ya'yansu sani ba da zai ba matarsa ajiya ba zai kawo annabi ya ajiye mishi sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiyar annabi ta bayyana har da yanzu musulunci ana wannan gudun ruwa suna kawo ajiya suna ba shi kuma haka su da suka shekarar goma sha uku din nan da aka yi a makafa suna ba shi addu'a ba su daina ba ana gwagwarmayar suna cewa ƙarya ne maƙaryaci ne amma kuma sai su kawo kuɗi su ba shi ina muka gane haka ran da zai yi hijira sai ya kira aliyu ya ce ka ga wannan dubu kaza ne na wane ne ya ba da ajiya wannan na wane ne wannan na wane ne wannan na wane ne in na tafi in sun zo ka ba su abubansu kaga har ana wannan gwagwarmayar suna ɗare tashi amma sun san shi ne gaskiya ne daga nan za ka gane akwai rudani a cikin rayuwar kafin akwai rudani kuna cewa mutum makaryaci amma kuma ka kawo a tamfofin ka ya aje maka za ka yi aure kuma ran da ya tashi barin gari ba yi da abincin da zai ci ba shi da dabbar da zai hau ga dubunan kuɗi a hannun shi na kafirai waɗanda su ne suka wulaƙantar da shi zai gudu ya bangare in kai ne ustazi yanzu ba suka ɗibo wata hadisai da musu fassara ka yi fatawa ba ka ce a wannan kuma ai ganima ce ma cin waɗannan kuɗin ma sunna ce sai ka jawo aya ka rufa kai gaba amma annabi baya cin haram baya tawili baya kwanje sai ya ba aliyu sai da abubakar ya je ya samo musu dabbobi guda biyu wanda za su hau ya samo musu kuɗin abinci suna tafiya suka je kuma suka tsaya wani restaurant wata mata ce ita kuma take da restoration center tana da awaki da shanu da dabbobi a bayan rinka su ci su koshi in matafi ya zo wucewa ya gaji sai zauna ya shiga cikin rumfa ce wadda take ta jinka haka da bini ya dan kwanta da sanyi ta shimfiɗa yashi haka an yayya ƙarya kaga restaurant ke na restoration center sai a tatso maka nono mai ɗumi ka sha sai kawai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ta ji Allah ya zuba mata kauna waɗannan mutane sunan ta ummu ma'abad ai shi kenan nan da nan dai musu hidima ta shirya musu suka ci suka kauce suka kama hanya suka wuce duk wannan yana nuna maka irin yadda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ka sani da cewa addinin musulunci tawulinka da za ka halatta wa kanka abin da yake haramun ne ba shi ne addini ba ka tsaya ka bi dokar Allah ba da haka ba annabi zai kwashe wannan dukiya su ke gaba don haka ranar da gaskiya ta bayyana da ya nasara a kan zozo ya tare suna tunanin zai hallaka su sai ce mai kuke tsammani zai zanzu ku ko kuka yi min kaza ko kuka yi min kaza ko kuka yi min kaza suka ce Muhammad dama dai kai dan mutunci ne kai dan mu ne kai dan arziki ne Muhammad mutum kirki sai suka haura ne sai ce in habu fa antum tulaqa ku je an sake manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine mutumin da Allah ya aiko mana mai koyi da shi ku kaddara a ce mu musulmi duk inda muke a duniya haka muke ba kwa tunanin cewa za mu canza wannan community din in kana da nalfa in kana da dish abin da ne da dstv akwai wata tasha sunan ta islam ka rinka ganin abubuwan da suke a tsakiyar ingila tashar take a tsakiyar ingila saboda tsabar aiki da musulunci da suke kwatantawa irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam su tasiri tasirin da yau duk kasar ingila labarin su ake yi wani bayarabe yana dan musulmi dan jihar oyo a yanzu da muke magana yana cikin su an daga wata katuwar coci ya fita a yi rushe ta cikin azumin nan aka rusa za a yi katon masallaci da duk landan babu shi suna nan suna cewa duk inda musulmi yake aiko da taimako za su faɗi wansa za su faɗi kaza za su faɗi kaza za su faɗi kaza kana kallo gashi a nuna hoton shi gashi nan da shakwara da jamfa da wando da loshi da hula ya ja ta ƙasa sosai don ka tabbata ɗan dangi na fata an gani turawa ne yau da ture zai zo ya ce musu su musulmin ba ya ce musu wannan gidan nawa ina jin takaicin yadda na wahala na gina shi mutu in bar 'ya'ya na su wulaƙanta shi na yarda da irin abin da kuke yi cewa wannan abin zai bayyanar da gini irin wannan na haka ku zo ku ce wannan gidan nawa ni in koma gidan haya in mutu a nan kawai wato ya gina gida ne wanda yake ganin darajar gidan ba ya son ya mutu a zo a canza wa gidan wani abin don haka sai ce musulmi su zo su saya su zo da don ya gabda gaske suke wannan ibadar a ingila kamar sai kai mamaki ana ta tabar gina masallaci a najeriya masallaci ana rufe shi a zaria sarakuna suna rufe masallaci amma ga ga masallaci ce a ingila kafirai suna suna sayar da cuci ana mai da shi masallaci suna sayar da gidajensu ana yin makarantar islamiyya amma a falatin ina son ku gane wajibi ne ku musulmi duk inda kuke ku kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa sallam kar ku zama kuna da sharri ko kaɗan annabi ba shi da sharri ko misalin zarrata don haka komai nashi is clear is transparent ƙarara ne a fili ne ba za ka musulunta ba daga baya ka zo ka gane akwai wata keta da ake a ƙasa ba wanda ya taɓa yin haka ai hirakal ya tambayi su abu su fiya ne hirakal kirista ne sarki ne zazzan fada kuma ɗan tsibbi ne uku a ɗaya ya kira su abu su fiya ce kun shirkai ne sun je kasuwanci ya ce wannan mutum mabiyan shi suna ridda saboda addinin bai da daɗi sun ka ce a ba sa ridda in sun shiga addinin kawai ba ya taɓa mata ƙarya ya taɓa zalunci ya taɓa kaza ya taɓa kaza a ya miƙe ya ɗaga ƙafafuwan shi yana kan gadon mulki ya ce kun ga abin da kuka faɗa in dai ba ku ƙarya ba game da mutumin nan to wannan addinin nashi sai ya ci har ƙarƙashin sawun nan nawa yana wannan magana a ƙasar romania ta yanzu kuma ƙasar romania daga wannan lokacin da yake wannan maganar bayan shekara ashirin da wani abu sai ga ta tana ƙarƙashin sayin na umar da ta al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya wato ba ba wasa bane kai ka ga duniyar dan Allah ya tattara mu ce da mutum daya kai ka ga wannan mutumin is so special babu irin shi extraordinary human being ka dira ta da a fara ta anguwa daya a ce za a za a ruga da gudu ya ne wuce gaba ku bi shi in ka kalli wani cewa za wannan da an fara gudu ne kaje amma sahabbai su da kansu suka kalli annabi su da kansu sun tabbatar wannan ya cancanta a shi wannan abin koyi ne don haka duk abin da ya kwaikwayon shi suke jama'a sahabbai ba sa bambancewa komai kwaikwayon shi suke kabewa an ko da annabi yana ci shi kenan sai zai ciwo kabewa sai a zo a dafa mai a yanka ya ta ci har suka koma suka samu shi abu hamza baban kabewa daidai ne kaunar manzon Allah ce ta kai sallallahu alaihi wa alihi sallam haka to al'ummar musulmi a yau musuluncin nan yana tattauriya daga kasashen da ake tunanin da musuluncin yana komawa inda kuma ake tunanin nan ake fada da shi domin profesa bilal phillips profesa ne a kan harka addinin musulunci 1972 ko 73 ya musulunta ka ji ikon Allah san da ya musulunta fa da aka kai jami'ar islamiyya a madina baya jin larabci hurufin hijaiya ma bai iya ba shu'uba aka fashi ajin da ake cewa masa alifin ba'in alifin bil fataha a amma yau profesa ne akan harka addinin musulunci dan kasar jamaica ne profesa bilal phillips shi ne yake faɗin cewa a duk duniya yau addinin da ya fi kowanne gaggawar karɓuwa a duniya shine addinin musulunci don a yankin kasar america a kullum ana samun mutanen da ba sa gaza mutum ɗari zuwa ɗari biyu wajen musulunta to amma ya kamata ta gane ita ta america ba ƙasa ce irin najeriya ba america ƙasashe ne da yawa a cikin america shi yasa ta gane cewa united states gamin gambiza ne kamar ghana da kwatanta da najeriya da saliyo sai a haɗa su gaba ɗaya kwanin kurma ma ya so kawo wannan akidar a samu united states of africa gaddafi ya yana son zaraya ta gashi mun tawaye sun kore shi allah ya kyauta abin da nake so in nuna mana shi ne babu shakka addinin musulunci alheran shi su suke tabbatar da gaske shi sai da haka in a kasuwa kake ka nuna musulunci da gaske idan ka je neman aure a ga musulunci da gaske idan ka tafi aikin gwamnati a ga musulunci da gaske idan ka tafi nysc ka yi kokari a ga musulunci in Allah ya sa ka samu admission a Malaysia ko a Russia ko a Czechoslovakia ko a Holland ko a ina kake ka yi kokari a gane cewa kai musulmi ne ka yi kokari a gane cewa kai musulmi ne ba wai za a gane kai musulmi bane saboda kai baka magana da kowa wanda ya maka magana sai ka zage shi ka jawo aya ka bankara mishi ka ce mishi kafiri ka fura mishi yawo ba an ka annabi ba sallallahu alaihi wa sallam za ka shiga cikin su ne abin da yake mu'amalar halal ka yi da shi sai su gane gaskiyar ka da ka saya ka sayar ka yi karatu ka yi kaza ka yi kaza har su gane kai kana da wani bambanci tattare da su abin da yake sa ake musulunta kenan ba wa'azi ba wa'azi ne Najeriya yanzu an fi ko'ina statistik ya nuna an fi wa'azi a Najeriya fiye da ko'ina wannan malaman laraba suka tabbatar man haka sun je taro a makka na ce malami na karantar da sifatu salatu kasar tamanin da fara yake subhanallah kasar tamanin da fara muke kwaro na ce sarimin da fara ma haka tamanin da takwas mai littafin ma kasar na ya karantar kasar shi da ya karantar na ce an yi wa'azi ake a ci karatu ke mutane za su gudu na ce ina taro ake sun tabbatar da ba inda ake wa'azi da ya irin najeriya amma bu duk ne ne to da gaskiya ake nuna da duk waɗannan kungi ina fata an gano sai ba wa'azin ba ne a falatan asabi amalan yake to yayin da aka samu mai isra'i da miraji sai qurayshawa suka yi tafi suna ƙaryatawa wannan ya sa hannu a ka wannan to sai malam yace wa tasfiqu inda ta'ajjub yin tafi saboda mamaki ko a wurin da mamaki ya kama ka sun ihtisalat a wuraren sha'ani irin bukukuwa ya lijiti ma'ad da wuraren tarurruka huwa mimma da khala alal muslimina fil azman al mutaakhira na daga cikin abubuwan da suka shigo wa musulmi a zamanin nan na ƙarshe ƙarshe daga baya ne wannan al'ada ta shigo wa musulmi don za ka yi mamaki yanzu a cikin makka ko a madina sai daga an je ana wani taro wani lokacin ma taron na hadda qur'ani ne za a yawa ɗalibai amma idan aka yi wani abu zai ka juri ana ta karfi to wannan al'adar daga baya ne ta shigo wa musulmi ta shabbuhan bima ladal mushrikina dan kwaikwayon irin al'adun da ke kai wurin kafirai min at-tasfiqi domin yin tafi litashji'i wa ta'ajjub domin karfafar wanda ya abu da kuma ainihin nuna mamaki ko sha'awa abu ko kun fahimta jama'a shi yasa nake ganin akwai gyara a cikin ayyukan da muke karantar da yara a makaranta wajen yaro ya yi abu sai a ce clap for him sai a yi tafi saboda ne ana yi domin ta shige idan karfafa shi da in ne abin ya ba da sha'awa sai a ce Allahu Akbar sai kuma ce Allahu Akbar na fata an gane mushrikai su ne suka kirkiro tafi domin karfafar gwiwa da kuma ban sha'awa akan abu malam ya ce a duba littafin malam bakar abdullahi abu zaidu shafi na tamanin da bakwai sunan littafin tasirin du'a allah ya gafarta mishi wa tasiru malam ya ce shi tafi in ma an ya kuna ala wajibin ibada ko dai ya zama za a yi shi ne da nufin ibada kama ya fa'ada ta sufiya kamar yadda sufaye suke yi ba ka ganin sufaye in suna zikiri wasu daga cikinsu amma su ma za ga an buge kuma ana ta tafi haka ne ko ba haka ba wani haujin da makamantansu au an ya kuna ala wajihin ibada al'ada ko kuma ya zama ana yin shi ne a bisa wata al'ada kawai a wata ɗabi'a ka tasiri fil ihtifalat kamar yin tafi a lokacin bukukuwa للتعجب domin burgewa wa tashji'i don karfafa gwiwa wa nahawji da makamantansu sai malam ya ce to fa in waqa ala wajhi ta'abbud idan aka yi tafi da nufin ibada kamar yadda su sufayen suke yi fa huwa bid'atun muharramatun shar'an to wannan bid'a ce ta haramun a shar'ance domin tafi ba ibada ba ce tafi ba zai kuma taɓa zama ibada ba لأن التسويق لم يتعبدنا الله به domin shi tafi Allah bai bautar da mu da shi ba Allah bai mana da shi ibada ba wa huwa nadiru mabtada'ahu as-sufiyya min at-tasfiq hala dhikri wa du'a daidai yake da irin bayan nan tafi da sun sufaye suka kirkiro shi a lokacin eh al-mutasawwifa min at-tasfiq hala dhikri wa du'a wato daidai yake irin wannan tafi na bid'a da irin tafi da sufaye suka kirkiro shi a halin zikiri ko kuma a halin addu'a in za ka yi zikiri ka yi zikiri amma babu tafi in za ka yi addu'a ka yi addu'a amma babu tafi don haka zikiri shari'a ce addu'a shari'a ce tafi tafiya ce kwaikwayon kafirai ne to galibi cuɗanya abubuwan da mutane suke wannan shine malamai irin su shafi suke kira ainihin wato albid'a almulaffaqa wato bid'a ce wadda an ɗauko abu wannan yana da asali an ɗauko wannan yana da asali sai aka haɗa albid'atul idafiyya wato zikiri yana da asali addu'a tana da asali amma tafifa bai da asali to tafi bid'a ne dan haka mana yake in an yi shi da nufin ibada ne to ya zama bid'a wa in yaqa at-tasfiq al-mazkur ala wajhi al-'ada idan ko an yi shi ne a bisa al'ada irin yadda ake saboda burgewa da karfafa zuwa da sauransu fa huwa munkarin tabibun abu muharramun kuma haramun ne li'annahu tashabbuhun domin kwaikwayon kafirai ne wannan magana ma tana nan a cikin littafin tafsirin du'a shafi na 87 na malam bakar abdullahi abu godo ya sabaka an asharna na 88 ko ya sabaka an asharna ila tafsir wa hukumi fi qissati islam umar inda kuma ta ba a can baya a shafi na ɗari da goma sha biyu kenan a inda muke tarihin musulunta umar malam ya ɗauko mana maganganun babban malami malam usaini a inda malam usaini yake cewa lalle wannan tafi bid'a ce ba shi da asali wajibi ne kuma musulmi su ainihin daina shi inda kaɗai aka tabbatar da cewa addinin musulunci ya yarda da tafi don faɗakarwa shi ne a sallah shi ma gawa da mata yake inna matasfiqu lin nisa a wata riwaya ma inna matasfiqu madadin ayi tafi da tafi dan kada ya zaki wannan riwaya sai ta ce inna matasfiqu sai a hada cikin tafi da bayan tafi dan kai ya zaki dan kai abin da ake so a fadakar da liman ko kuma wani wanda yake yin sallah kenan ne kadai aka san umarni ya zo da yin haka saboda ana cikin sallah ne annabi ya shigo masallaci sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke ta tafi sai manzo Allah yake me yasa kuka tafi a dazu sai suka ce ai muna fadakar da Abu Bakar ne na limanci dan ya san ka zo sai ce a da dai wanda wani abu ya same shi sai ce subhanallah amma tafi na mata ne saboda haka jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ya taimaka at-tafi'a darasi na tara da muke dauka a cikin wannan karatu ko الثامنة درس من تقص في ترهيب أهل السماوات بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرا بدا متانا واتو ملائكون من دكو سما سكي وأنك كون سنجي إندي ليس سنجي مرا با سنجي مرا بدا زوا لا بركة بإسوا دليل على استجباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترهيب دليل ما أكم متانا دكو فللا ودرجة أتربيت بحسكم فتا بألبشر da kuma yi musu maraba ya sana'i ana yaba musu ya du'a'i kuma ana musu addu'a ina mu gane haka lokacin da mala'ika zai ce ku buɗe a ce waye jibrilu ne kai da wa da muhammadu an aiko mishi ta yadda ba duk ina gama sai ce maraba barkan shi da zuwa sannin shi da zuwa maka ce to ga babanka adam ka gaishe shi sai annabi wa annabi adam sallama annabi adam ya ansa sallama sai ce maraba da dan kwarai annabin kirki wannan yake nuna duk inda ka samu ainihin wato wani babba wani mai daraja ya zo to sai ka marhabance shi kai mishi maraba lale ka tarbe shi da hasken fuska da addu'a da ainihin kalmomi masu daɗi ibn hajar ya faɗi wannan magana a fatihul bari mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da sha bakwai malam yake cewa wa ahlul fadli mimman lahum fadlun khas to daga cikin manyan mutane kuma akwai waɗanda suke suna da wata daraja ta musamman a kanka kamar wa kalwali da ne kamar uwa da uba sai ka tarbe su da hasken fuska da marhabin da lalu ko kun fahimta ina za mu gane wannan a cikin hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo adam waye gare shi uba ne ibrahim waye gare shi uba ne amma Musa fa dan uwa Harun dan uwa Yusuf da wannan duk dan uwa ne sai suka marhabance shi da kalmomi na girmamawa waɗannan suna cewa maraba da dan garau waɗannan suna cewa maraba da dan uwa na gari ko kun fahimta jama'a haka sai malam yake cewa wa nahwihim da makamantansu aw fadlin am ko kuma wasu mutane waɗanda suke da daraja wadda take daraja ce ta baki ɗaya ma'ana iyayenka suna da daraja khas malamai fa suna da daraja amma sai ce kal ulama'i wa nahwihim kaman malamai da makamantansu su kuma suna da daraja ne da take amma ce ta gaba ɗaya don duk inda suka kaɗa su wannan daraja tana iyaye ka sai an sun zo wurin ka ne suke da wannan daraja don sun je wani wurin su ma sun zama ƴaƴa sun zama surukai sun zama ƙanni amma malami fa duk inda ya je to yana da wannan darajar to sai malam yake cewa waɗanda suke da daraja ta musamman kamar iyaye da waɗanda suke da daraja ta gaba ɗaya kamar malamai da makamantansu fa haula yustaqbaluna wa yutaqal ko wa yutalaqawna bil bishri to irin waɗannan ana tarban su kuma ana ainihin wato runguma su da albishir da farin rai kenan da hasken fuska wa tarhibu da yi musu maraba wa sana da kuma yaba musu wa du'a da yi musu addu'a mimma yadullu ala tawqirihim wanda yin haka shi ke nuna daraja su Rubi annabi sallallahu alaihi wa sallama idan da ya iso Madina Allahu akbar labari sai ka je wurin su Anas su Anas su ne yan ƙananan yara lokacin yan shekara goma suka ce tun safe suka ga Madina ta canza dattawa suna cewa Allahu akbar yau ake kare manzon Allah da iso wannan Anas ne ke bada labari yace muna cikin gidajen mu muna yara sai muka ji dattawa suna cewa Allahu akbar ja'a rasulullah Allahu akbar ja'a rasulullah har yahudawa suna cewa ya ayyuhal muslimuna hada jahdukum hada muna faɗin kalmomi na darajawa ya kuma musulmi ga shugaban ku ya zo ga jagoran ku ya zo da nan da nan musulmi suka zo ana zai ce su ne suke makalkala jikin raƙuma da kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan jarida kenan farko a lokacin su da kuma san me ake nufi da rasulullahi ba don mu shekarar su goma ba su san me ake ciki da don ba a taɓa ganin rasulullahi ba a lokacin a madina to wannan irin tarbe da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to in aka ce mutum mai kima mai daraja ya taho abin da ya cancanta ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ke cewa min ma yadullu ala tawqirihim wanda za a yi musu abubuwan da zai nuna ana girmama su wa takdirihim kuma ana ainihin ba su kaddara wasu ana ba su mutuncin su wa ihtiramihim kuma ana ba su darajar wannan darasin ya koyar mana da haka don kun ga mala'iku da annabawa su ne suke sama dinnan amma kun yadda suka tarbe shi hatta sai amalan yace darasi na tara da muke dauka a cikin wannan tarihi la kad kana Musa alaihi salatu wassalam nasihan lir rasul sallallahu alaihi wasallam hakika annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance mai nasiha ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi da al'umma shi shine ma arada alaihi an yauda a lokacin da annabi Musa ya ce wa annabi Muhammad lallai sai ya koma salloli 50 sun yawa al'umma ba za su iya ba yanzu wannan nasiha ya ga annabi ko da nasiha ba sannan nasiha ce gare mu mu din ko da nasiha ba ce dan ne ya ba ba haka ba yanzu salloli da hamsin ne me ya yanzu karfe shida din nan da har yanzu ba a gama la'asar ba sannan kuma ana gamawa karfe shida sai a fara tunanin mai magariba an kai alwala ita kuma har karfe tara ba a gama ta ba sannan kuma sai a fara isha to kaga da kaji ana kiran sallah sai gaban kai fadi kaga duk wannan karama annabi Musa ce muke ci sai da annabi Musa ya kasance mai nasiha ga annabi gare mu li yaqli da takhfifa dan ya nema mana sauki wa yudhadu min hada to daga nan ne sai a dauki darasin bazlul nasiha liman yahtaju ilayha yin nasiha ga duk wanda aka san yana buƙatar nasihar wa in lam yastashir nasiha fi zalika ko da shi wannan da ake wa nasiha bai nemi nasihar ba in ka fahimci yana bukatar nasiha sai ka ne mutum ne yana tafiya a keke sai ka ga cimar rigar shi ta fito za ta shiga waya eh sai ka ce a to alaikum an kasa ta dawo rana ba abin da ya shafi ne an ce alaika ka iya da kanka sai ka ce malam eh rigar ka za ta shiga cikin waya in ce rabu da sai ka ce a to ala ba da hankali ka gani ba sai ya nema ba za ka iya mishi nasiha makaho da ka daina tafiya zai fada rami sai ka ce kaɗa hannun ka na kaza da su sabi don haka irin irin waɗannan abubuwan akwai abin da kai saboda gobe ya kace ka ga cewa wannan in yi kaza fa zai samu matsala sai ka ce mishi kar ya zo misali mutum ne zai je ci bashin banki sai ka ga anya wane yi ka san ma'anar bashin banki kuwa ka ji ma'anar fa ka ji ma'anar fa ka ji ma'anar don haka ne ma na sai haka ka ce mutum ne sai ka ga wannan babu yana da fadi jama'a don malamai sun fada da shi ku je ku karanta riyadu salihin mutum ne kaga ya zo an ko yana neman auren wata yarinya wadda take ita yarinyar lalatacciya ce ko kuma gidan ba tarbiyya sai ka auna ka ga wannan bawan Allah yana zuwa neman auren wannan yarinyar da yawa ma ni jama'a an gwazo ganin sai su dauka cewa lalatacce ne tun da yarinyar lalatacciya ce wannan bawan Allah zai faɗo wannan jirgin gidan to irin wannan babu laifi ko kuma wani abu dai makamantan haka idan ka karanta sharhin arba'un hadith mai suna jami'ul bayani wal hikam ko jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab a babin nasiha da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallam hadithin tamim dari inda kuma ta shi ba hadithin cikin arba'un hadith ya faɗaɗa don zane da nasiha in ka je ka samu kasar ɗin na arba'un hadith da kasar ɗinmu na karatun bukari da muka zo daidai waɗannan wurare ina jin sai da muka wajen kasar goma muka tsaya aka bayyana yaya nasiha take daga cikin ɓangarorin nasiha akwai nasiha irin wannan ita ce kai kana da goge yadda wani zai da ita sai ka zai shiga abin da zai zama haɗari gare shi a gaba shi ne yaro ne ɗan bana bakwai ya taso shi kai ya ga yarinya ne kyakkyawa mai ruwa ba tarbiyya amma shi a iya tunanin shi a haba in ta gidan shi za ta jaru to sai ka zaunar da shi sai ka nuna mai yadda abu yake a mai ruwa wani kasuwancin zai shiga wanda a ganin shi akwai alheri akwai kaza akwai kaza sai ka nuna mai hadarin da ke ciki a mai ruwa wata tafiya zai wani ruwan da yake da hadari sai ka faɗakar da shi daga cikin ɓangarorin nasiha fa da malamai suka yi shine hatta ire-iren waɗannan abubuwa kai ka san kaza ba addini bane kuma kaga wani yana yi wajibi ne ka faɗakar da shi kai ka san kaza da wani yake hujja da shi ba ingantacce bane wajibi ne ka faɗakar da shi duk inda kun je kun samu wannan littafi na sharhin arba'un hadith ko kuma ainihin wato waɗannan kasusuwa da muka waɗannan karatuttuka duk za a ga waɗannan ƙarin bayani saboda ita nasiha sau da dama takan gyara wa mutum al'amarin da yake mai yawa ba don ita ba sai yi guji to shi yasa kai kuma a wani fagen ake neman ka da karka rinka neman kai ka rinka neman shawara ka gama aikin gwamnati an baka ainihin albashin ka ko kuma an baka fanko ko wane ne wane ne miliyan goma sai ka ga wannan miliyan goma in ka shiga kasuwa ka san yadda za ka yi sai ka je ka samu yan kasuwa su baka shawara sai ka ji sun ce a'a ka fara da dubu ɗari biyu sai ka ga cewa ai kana da miliyan goma sai ce ma a fara da miliyan biyu ai fara da dubu da dubu fara da kaza da yadda za ka ga yadda za ka ga yadda za ka jama'ar musulmi ne da yadda lokaci ya taho za mu saurara ana amma ga bayanai kamar haka bayanin farko wannan karatun da muka yi a yanzu kamar yadda muka ce gaskiyar lamari ba yanzu din ne ya kamata a yi shi ba sai dai mun yi wani abu ne na yan kwana-kwana kawai wato mun tara yanayin ne muka ga da a taru a cewa jama'a babu karatu jama'a ce a to shi kenan za a ɗan yi wannan madadin wannan littafi yana nan karatun shi duk ranar juma'a tsakanin magariba da isha a wannan wuri insha Allah wannan lokacin kamata ya kamar da muka sanar da jama'a cewa za a yi karatun turmi amma kamar yadda na faɗi a ɗazu gaskiya ce da muka je na cin mukasa ɗin ƙarshe na karatun da muka yi tun wata sha hudu da ya wuce sai muka ji cewa mun yi transferin karatun a ya koma half na ɗaliban darul hadisi kawai kamar yadda suke da wasu darussa da wannan shi ne ya taho da darasi na gaba shi ne darasin sahihu muslim don haka muna sanar da dukkan al'umma kuma za mu kai gidajen rediyo za mu buga a yada a masallatai ranar asabar mai zuwa insha Allah ta'ala karfe hudu da rabi da ranar lahadi karfe hudu da rabi za mu muqaddima tafsirin muslim ana a inda za mu kawo tarihin imam muslim da tarihin littafin shi da tsarin littafin nashi da kuma wajabcin aiki da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma wajen cin dukkan abin da ya zo daga annabi in za a yi aiki da shi na farko a tsarkake zuciya na biyu kuma a dubiya yanin shi annabi ya fassara wa sahabbai kuma ya sahabbai suka isar da shi in Allah ya so wannan shi ne abin da muƙaddimar tamu za ta ɗauko muna kuma fata kuma muna gayyatar dukkanin jama'a irin wannan mukaddima an baku manta ba mun yi irin ta a tudun wada lokacin da za mu fara karatun sahihul bukhari to in Allah ya so za mu yi irin wannan mukaddima za a fara karatun sahih muslim na al-imam muslim ibn al-hajjaj amma a gobe a irin wannan lokacin karfe hudu da rabi zuwa karfe shida insha Allah tafsiri ne za a yi insha Allah a gobe tafsiri ne za a yi da wannan muke cewa Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda duk suke kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mune musu addu'a irin yadda annabi ya wa Umar idan akwai alheri a cikin musulunta su Allah ya musulunta da su idan babu alheri a cikin musulunta su Allah ya musu irin abin da ya wa ɗaya Umar din shine Abu Jahal Allah ya wulaƙanta su kuma ya kashe su cikin wulaƙanci Allah ya ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama darajoji da ɗaukaka da muhibba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk